بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تؤمنوا فيه واعلموا قال الله سبحانه وتعالى من جزي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك سنبا لجسكيا أنفقوا lalle ku tsaya ku ciyar ciyarwa don Allah ɗaya ne daga cikin manyan alamu mu na imanin bawa imanin bawa ɗaya daga alamominsa a ga yana cewa don Allah don wanda yake yarda Allah ne ya yi shi Allah ne ya bashi abin da ya bashi to in Allah da ya baka abin da ya baka ya ce ka ciyar me zai hana ka ciyar in dai ka yarda da haka in dai ka yarda da haka shi yasa ku ciyar alfarara ciyar wannan ko iri biyu ce akwai ciyarwa wadda take ta dole ta farilla kenan wannafila akwai kuma ciyarwa ta nafila wadda ba dole ba ce amma dai ana son a yi ku ciyar min ɗayi ba ce daga daɗaɗen min jiyadi daga daɗaɗen ma ka sabtum abinda kuka tsorori min almali abinda kuka samu na daga dukiya abinda Allah ya hore muku na daga dukiya to aga kuna ciyarwa daga abin da yake tsatsarkansa zaɓaɓɓensa yana zahabi na zinari ne ko azurfa ko dabbobi wal ururi ko kaya wacce jarati ko abin siyarwa da wannan ta didde ku ciyar dan Allah ciyarwa wadda a ciki akwai ta farilla akwai kuma ta nafila wa min tayyibati ma ahrajna lakum ku ciyar kuma daga dadada abin da muka bayyana gare ku muka fitar gare ku na lari daga kasa na hububi daga kwayoyi abin da kwa noma na kwaya kamar dawa shinkafa alkama da makamantansu wasu mari da 'ya'yan itatuwa kamar wato dabino ko inabi wal ma'adini ko kuma ma'adinoni abinda yake ake haka daga ƙasa wala ta imamul hadis ba daidai ne ba ku ce za ku nufi abinda yake koma baya ta kasidun radi'a ku ce za ku nufi wanda yake koma baya min daga wannan abin da aka ambata tun fi kuna hukuce shi ne za ku baya ba daidai ne idan kun tashi bayarwa ku zaɓi wanda yake mummuna ku ce shi za ku bayar ba fi zakati a wajen zaka wa gairi hako wani ta an a zaka ne malamai da yawa suka ce a wannan halin ma bai isa ba ba daidai ba ne ciyarwar a zaka a ce za a ba da zaka a fitar daga mummuna wanda yake koma baya cewa aka yi a fitar daga matsakaici daga wanda yake matsakaici walastun bi ajizi alhali kudin nan ba za ku yadda ku karba ba ayil hadisi ba za ku karba abin da yake mummunan ba ba lauɗi tumo da ce za a ba ku fi hukuki kuma hakokin ku da ku kuke bi za ku yadda ku karba ba za ku yadda ku karba ba to tunda Allah ne yake bin ku ku bai kamata a ce kun biya shi da haka ba abinda ku ba za ku yadda da shi ga kawunan ku ba illa an tuku bai rufe ta fa idan kun yafi gurin sai a cike bit tasahuri ta fuskar yin rungwame wa garril basari da rinse ido fa kai fatuwa dole min wallahi yanzu ya dace a ce daga irin wannan za ku bada haƙƙin Allah ta ya za ku ce daga wannan za ku bada haƙƙin Allah nazalatul ayat wannan ayat ta sauka ne a cikin wanda ya kasance yana yin sadaka mali a bikirari tibarihi da wanda yake koma baya a 'ya'yan itatuwansa in ya tashi baya ba sai wanda yake kankamo wanda yake koma ba ita a shi zai bayar aka ce a'a ba haka bane ka ringa duban wanda yake mafifici ko matsakaici wajibi a dubi matsakaici in kuma an dubi mafificin an kyautata an kyautata wara zili amwalihi to a wajen ta dawuyi da wanda yake koma ba a dukiyarsa wato fitta dawuyin akwai kenan mu a nusa mu ba wanda zai amali da wanda yake koma ba a cikin dukiyarsa ya bar wanda yake kyakkyawa ga kansa sai ya ware mafi mummuna ya ce shi zai raba ai yayi amma kyakkyawan ya bari ga kansa aka ce kada ku yi haka wala mun ku sani an Allah cewa wani tabaraka wa ta'ala ganiyo mawadaci ne an nafaka tukun daga ciyarwar ku ciyarwar da kuke yi ga Allah ya ce ku ciyar ba wai dan yana bukata bane dan ku yi wa kanku ne ya shal'anta muku ne dan ku yi wa kanku gata ne ake muku hamidu gwani abin yabo ne ubangiji abin yabo ne mahmudu a ya tantance a shi ala kulli hali a kowane hali cewa waɗansu Allah bai ba su ba wannan ba hujja ba ce ta ce ba za su yaba Allah ba ai in Allah yana so su yabe shi sai dai ya ba su ba ga irin su wani ba ya ba su suya ba a ba su ba a Allah a kowane hali ya cancanci a yabe shi in Allah ya baka ni'ima ce babba ya ma in Allah bai baka ba shi din ma wata ni'ima ce babba Allah ya ma shi yasa a kowane hali ba wa dubo ni'imar da Allah ya masa idan ba a bakan ba sai ka zama kuma a baka wani hali madaukaki wajen Allah tabaraka wa ta'ala har ya zamo Allah ya ringa cewa ai shi koyaushe yana tare da kai an ce a ranar alkiyama Allah zai tada wani a cikin bawansa in ce da shi a bawa kaga ba ni da tufafi amma ka hana ni bawa ya ce ya ubangiji ya za a ce na hana ka ya za a ce ka rasa tufafi ya za a yi an tarabul alamin a to ba bawa na nan wane ba ya rasa tufafin kana sane da shi kana sane da cewa bai da tufafin ka ki bashi tufafin san cewa da ka bashi tufafin ba da ni za ka samu a wajensa da ka bashi tufafin ba da ni za ka samu a wajensa ba ka gabawa nawa ne na ji yunwa ka ki bani abinci da ya ubangiji ya za a ce ka ji yunwa wa rabbul alamina ya to ba ga bawa nan nan wane ba ya ji yunwa amma ka ki bashi abincin san cewa da ka bashi abincin ba da ni za ka samu a wajensa ashe halin da baka da shi din in ka yadda da haka ka hakura da hukuncin Allah kana tare da Allah zai zama kana tare da Allah wata ma'iya wadda take hasa wadda take ta musamman الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان شيطان ya ita kunar faga ko yaushe yana taimako narko da cewa ga talauci na wata ku ɗauka kun bayar to an zaɓa za ku sai abin da kake da shi ya tsare yi hawufukum yana ba ku tsoro da talauci in ta sadaka to in kun yi sadaka ya kulu yana cewa da ku inna aqibata infaqikum karshen abin da za ku gamu da shi in kun ci gaba da ciyar wannan an taftakiru shi ne ku dawo ku talauta ku da sababin haka wannan shela ta shaidan sai ta jawo ku kame daga ciyarwa alhali ko in kun ciyar din ne ma za ku samu buri wa ma an faƙatun min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairu raziqina abin da ku ciyar dan Allah ko menene Allah ne zai mai muku kuma Allah ya fiye mai azurtawa ne mutumin duniya ma mabukaci mutum kamar ka ka bashi goma amma ya ma sakayya da ɗari don ya nuna ma ya isa to ballantana Allah tabaraka wa ta'ala ka ka ciyar domin sa ka bashi me zai hana ka ga ninki ninki daga gare shi wallahu ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ya murku yana umarta ku bil fashai da munan aiki al-buhul shine ruwa ruwa yana daga munanan ayyuka shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wani hadisi duk dabi'a ma ta yi a samu mummuni da ita amma ban da ruwa da rashin kunya ba za a samu mummuni da ruwa ba in kaga mutum mara ce to fa akwai magana game da imaninsa in kaga mutum mara kunya to akwai magana game da imaninsa in dai mummuni ne ba za a same shi da rashin kunya ba ba za a same shi da ruwa ba wa min zakati yana yana umarta ku da cewa ku hana zakka kar ku ba da zakka wal ma'asi yana umarta ku da sauran ayyuka na saba wa ubangiji tabaraka wa ta'ala wallahu ubangiji ko tabaraka wa ta'ala ya idukum yana muku alkawari alal infaki bisa ciyarwar da kuke magaturatan minu cewa ga gafara nan daga gare shi in kun ci gaba da ciyarwar nan akalla za ku samu cewa ya gafarta laifukan ku zai ga zai gafarta laifuffukan ku ya ayyul zina amanu hal dullukum ala tijaratin tunjikum min azabin الذين يؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم لو كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب duk wannan sakamako ne na ciyarwa dan Allah wa fadala mun ne muku alkawarin kuma baiwa rizqa cewa zai azurta ku maimakon abin da kuka ciyar domin sa fiye da wanda ko kuka ciyar ba a tsawabi alaihi tare kuma da cewa zai ba ku lada akan ciyarwar a lahira a nan duniya a dawo ma da ninkin abin da ka ciyar a lahira kuma a gafarta ma zunubanka da sababin ciyarwa wallahu wasu ubangiji mai baiwa ne wasu farluhu bai wata ta yalwaci duk halitta ali masani ne bil mumfiki da wanda yake ciyarwar wani ya tehe da niyyar mai ciyarwar akan samu masu ciyarwar dan aje su ba wai dan Allah ba to Allah yana sane da niyyar su masu ciyarwa da niyyar cewa bar aje su ai wani ne ai wani ne ya bada kaza a wajen kaddamarwa fiye da kowa ya to wani kaga ya bayar ne dan haka shi ke Allah yana sada da shi wanda kuma yake ya bayar dan Allah to Allah yana sada da shi yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab yutil hikmata ubangiji yana bada hikima yana bada gwaninta al-ilman nafi'a ilimi mai amfani al-mu'addiya ila al-amali wanda zai ba rayu zai sada zuwa ma'abucinsa ya aiki da shi domin amfanin ilimi a yi aiki da shi in ba a yi aiki da ilimi ba to ya zama hujja shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake daga addu'a sa kullun Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u ya ubangiji ina neman ka kiyaye ni daga ilimin da ba morarsa zan yi ba yana ba da hikima ga wanda ya nufa wa man yutal hikimata wanda ko Allah ya hore wa hikima aka bashi ilimi mai amfani faga dukiya khairan kasira hakika an ba shi alheri mai yawa yana manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda Allah yake nufin alheri da shi sai zamo ya sa shi ya san addini ya zama ya san addini hakika an ba shi alheri mai yawa li masirihi dan zai koma ila sa'adati al-abadiyyati zuwa arziki na har abada madawwami wa ne li hayri daraini da samun alherin duniya da lahira wa ma yazzakkaru illa iyaka ana faɗa wa jama'a magana ta gaskiya amma kuma kowa yana da kunne amma ba kowa ke da kunnen ji ba ba kowa ke karɓar gargaɗi ba yadda izu ba kowa ke karɓar gargaɗi ba illa ulul albari sai ko ma'abuta hankula sai ma'abuta hankula asabul uquli ma'abuta a wato da ma'abuta hankula wanda yake ta kubuta daga ruɗu ko bin son zuciya wanda yana da hankalin amma ya ruɗe ba zai gane gaskiyar da ake faɗa masa ba ballanta na haye aiki da ita hakanan wanda ya tsaya bin son zuciya shi ma ba zai iya gane gaskiyar da ake faɗa masa ba ko ya gane ba zai iya aiki da ita ba dan son zuciya bin son zuciya matsari ne tsari ne babba daga bin gaskiya hasso wannan yadda aka karasa aka kawo ayan nan kuma aka cika ta don a nuna kwadaitarwa ne bisa cewa a tsaya a yi aiki ayus sabiqatu da abinda ayoyin da suka gabata suka kunsa
نفقة لو نذرتم من نفر فإن الله يعلم ما للظالمين
wa ma an fakatu duk abin da kuka ciyar min nafakatin na daga abin ciyarwa ko menene shi wani abin da kuka baya ko menene ya zama kun yi ne dan Allah fi da'atin daidai kun ciyar ne a cikin min Allah shine kun yi daidai aw ma asiyatin ko kuma kuka ɗauki kuɗi kuka kashe a cikin saban Allah a ɗau kuɗi a kashe kan a liyafa ko a fati a samu cakuɗa maza da mata da makamantan irin wannan an kashe kuɗi mai yawa an kashe kuɗi masu yawa alhali ga wuraren da ake bukata a kashe su don Allah don ɗaukaka addinin Allah ko don a ce al'umma ta samu ci gaba ga hanyoyi da za a gyara ga kwatoci da sauransu duk ba a yi wannan ba a aka ɗauka a kashe a wani abu can to Allah da yana sane da shi ɗauka zarfin minazin haka nan abin da kuma bakanta na daga abin da aka bakanta fi hima ko da cikin bin Allah ne ai sai na na yi kaza na bin Allah ai kullum sai na yi salati ga annabi ɗari kullum safe sai ne salati ga annabi ɗari yamma sai na yi salati ga annabi ɗari kuma aka ɗore akan haka to Allah yana sanar da shi ko wanda ya bakanta bakanta wadda take mummuna jisan da ya tafiya sai ya yi kaza sai ya yi kaza a wajen tafiyarsa shi inda yana kan hanya sai ya sauko je kaza da sauransu to da irin wannan dai Allah yana sane da shi sai jazi kuma alaihi Allah zai muku sakayya a kansa wa'adun wa wa'idu shi yasa wannan ya kunshi alkawari ga wanda yake yayi aiki kyakkyawa ko ya bakanci bakanta wanda take kyakkyawa ya kunci narko kuma ga wanda ya aiki aiki mummuna ko ya bakanta bakanta wanda take mummuna wa ma da zalimina minan sayar wanda suke azzalimai masu zalunta kawunan su domin izzakati ta hana zakka wan nuzuri ko bakanta su yi bakanta su ki cikawa ko wanda wasu za su yi bakantar amma su hana su cikawa wal infaqi fil ma'asi ko masu tsayawa su da dukiyar su a cikin abin da yake saban Allah to masu wannan hali ba su da wani mataimaki mani ina ba su da wanda za su iya kare su min azabin lahi daga azabar Allah wan nazaru abin da ake kira bakanta tunda muka faro a Qur'ani ba inda aka yi maganar bakanta a fili sai a nan nan ne farkon wajen da aka yi maganar bakanta a nan gaba akwai wuraren da za a yi magana akan bakantar amma nan daidai waje na farko gaya da shehu abdullahi ko gaya da malaman tafsiri inda magana ta zo a farko a Qur'ani to galibi a nan ake yin bayani a kanta me ake kira bakanta ijabul insani malam ya shine mutum ya wajabta wa kansa abin da bai zamo lalle akan nasa ba abin da yake bai zamo lalle a kansa ba amma ce shi ya ɗauka ya ji ya gani lalle zai yi kafin ne zamo aikin bi ne kalillahi alayya saumu kaza kamar ya ce ya bakanta don Allah duk ran alhamis sai ya yi azumi ko duk ran litinin sai ya yi azumi ko ko ya sadaka da abu kaza lazima ulwafa bihi to a sannan sai ya zamo cikawa da shi ya lizance masa abinda yake mustahabi sai koma wajibi da sababin ba kan taswa da waninsa ba zai isar masa ba idan ko sabo ne ba daidai ba ne abinda yake ba daidai ba haruma to haramun ne ya cika idan ko makaruhi ne kuriha to wannan an ba an karahiya ne karahiya ne wannan ya cika da wannan bakantar yayi bakantar kanta karahiya ne kuma ya cika da ita karahiya ne idan ko mubahi ne ubiya yana nan a mubahinsa yana nan a mubahinsa yace kullum shi sai ya cika ciki da gurasa cin gurasa ya halal ne eh ya ce ya bakanci haka dan Allah to wannan bakantar da ya bata mai da cin gurasar wajiba a kansa ba tana nan dai a matsayin ta na mubaha ban ba komai a kansa a cikin wannan guda uku dan bai aikata ba da in dai bai aikata ba to كمل الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
إن تبدو الصدقات in kuka yi sadaka a fili wasu ma suka gani annawafila sadakar da take ta nafila ba wadda take ta wajiba ba fa ni'im mahiya to wannan sadakar da kuka yi kuka bayyana ta abu ne na kirki abu ne wanda za a ce madalla kun yi abu mai kyau ni ma sha'an ibda'uha bayyana ta din da kuka yi abu ne mai kyau kun yi daidai ba ba daidai bane wa in tufu amma fa in kuka boye ta wato to alfukara kuka ba da ita ga wanda suke mabukata almajirai a boye ba wanda ya sani ba wanda ya gani huwa khairul lakum wannan abu shi ya fi muku min ibda'i ha daga ku bayyana ta wa idai hal agani ya a ko ku ce za ku ba da ita ga wanda suke mawadata yanda so da yawa ake yi sai a kara mai karfi karfi amma mabukaci ya je ko mutuwa zai iya mutu ai in an bashi ma ba duniya ba za ta ji ba ba ta na yi ne don duniya ta ji amma sadaka ta farilla abin da ya fi zakka wannan abin da ya fi kyau a bayyana ta a yi ta a fili kowa ya gani li yuqta da bihi me yasa aka ce a bayyana ta ya fi dan dalilai guda biyu dan dalilai guda biyu na farko dan yan uwansa ma masu kuɗi kamar sa in sun ga yayi su ma sai su da yawa mutane sukan kokarin shiga yamma cewa ai abu an yi su ma ba za su yi ehin amma in ba a yi ba sai to ai su ma ba ga wannan nan ba bai ba ni kaɗai ka gani ni kaɗai ne mai kuɗi a garin nan za ka dame ni ga wannan nan ma shi ma ya yi ne to amma in wanan ya fa kaga an yanke hanzari an yanke hanzarin mai son ya hana wani Allah yadda hana dalili ne biyu da aka ce ita zakka ta farilla a yi ta a fili saboda kada a zo ana tuhumtarsa da cewa aiki din nan baya fidda zakka don mutane galibi abin da ba su gani ba sai su ce ai babu ko da zai bayar a boye amma tun da su ba su gani ba cewa za su yi ma ba bayarwa to idan ya bayyana ya kawar da wannan kafar ta ringa zarginsa da cewa baya yi ko yaushe ana kokarin a ga kai dinnan musulmi ka yi abin da za ka hana dan uwanka musulmi daga fadawa cikin zunubi ni da mutane ai zunubi ne to idan ya zama duk abin da za ka yi ka jawo dan uwanka musulmi ya ringa yi da kai ko ya ringa yi da wani ba daidai bane wannan saboda ka jefa shi ne a cikin sabo yana daga cikin wato waɗanda suke so a ce banna ta yaɗo a cikin mutane to shi yasa ashe a yadda za a yi a toshe wannan kafa ya zamo lalle kenan a yi shi yasa aka ce abin da ya fa a bayyana ta don kada a tunga tuhumtarsa da cewa baya zakka wa ita wa fukara'a wa ita wahal fukara'a ita zakka wadda take wajiba a ba da ita ga waɗanda suke fakirai muta ya ayyana shi yasa idan shi da kansa ne ya dau zakarsa wadda take wajiba ya bayar ga wanda yake mawadace to wannan zakka bata isa masa ba domin ko bai ba wanda Allah yake a ba ba amma idan kamar hukuma ce bisa kuskure ta ta karba daga gare shi ta bayar ga wanda yake mawadaci to wannan shi ta isan masa shi wanda ya bada zakar ta isan masa tunda ba shi ne ya bayar ba wala ya hashuruhum ilaiha ya wata magana muhimmiya fa musamman a yanzu ba daidai ba ne shi wanda zai bada zakka ya ce zai tara talakawa zuwa inda zai ba su zakka ba daidai ba ne ya gayyace su su zo su cika kofar gidansa wai ai zakai falyutihim bi mawarihim abin da yake wajibi a kansa ya kai musu inda suke ya kai musu inda suke kowa a bi shi har gidansa a bashi lani lafiya ba irin yadda ake ba wasu su kai ga karerewa wasu ma har rawuka suke a wajen wannan wai da sunan an tara mutane ne don a ba su zakka wannan ba daidai ba ne ga abin da malamai suka faɗa ga abin da malamai suka faɗa wala ya hashuruhum ilaiha bal yutihim bi mawarihim bal yutihim bi mawarihim wa nukaffir ankum min sayyi'atikum ma kankare muku daga munanan ayyukanku ma kankare muku ita wannan min din tabiriya ce bisa yanda shi shehu abdullahi ya ɗauka tunda ya ce min ba alsayyatikum ta zamo tabiriya kenan wasu ko suka ce a ai ma ta yi a kankare duk zunuban ma da sababin haka ta yi ma a kankare duk zunuban ya zamo kenan a wajen su min din tabiyiniya ce ya zamo din min tabiyiniya ce a wajen su wallahi za ta bada hadiya ubangiji masani ne da duk abin da kuke aikatawa min al ibda'i ko dai kun yi sadakar a bayyane wal ihfa'i ko kun yi ta a boye alimin bi batinihi ya sa abin da yake boye nasa ka zahiri ne wanda yake ya sa abin da yake a bayyanansa la fa alai shau ga wani abu wanda yake ya buya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa fi targhibun fi ifa'i sadaqatin nafil wannan ya kunshi kwadaitarwa a cikin boye sadaka wadda take ta nafila sadaka ta nafila da za a yi to a yi ta boye ai shi ne abin da ya kamata shi yasa ya zo a hadisi cewa yana cikin mutum mutanen da suke zamowa a cikin inuwar Allah ran da ba wata inuwa in ba ta ba rajulun tasaddaka bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mutumin da ya sadaka sadaka ya koye ta kada zama hannunsa ta gun ba ta san ma abin da hannun daman ke ɗauka ya bayar ba to wanda ya haka yana cikin waɗanda suke zamowa a cikin inuwa ta Allah ta baraka wa ta'ala ranar da ba inuwa in ba ta sa ba to ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هدى ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallama da aka ce ka faɗa mutane gaskiya ba cewa aka yi dole sai sun bi gaskiyar ba dole sai ka tsaya sun bi gaskiyar ba a'a in ka faɗa musu gaskiyar da shi kenan sai ka fita haƙƙinsu ka ba da abin da yake wajibi a kanka haka kuma dukkan wanda yake ya tsaya matsayin manzo sallallahu alaihi wa sallam wajen isar da saƙon Allah shi ma ba sai a masa aka yi dole sai mutane sun ba abin da yake faɗa ba ya faɗa musu dai yadda za su gane in ya faɗa musu yadda suka gane in sun bi shi kenan in ba su ba shi kenan shi dai ya fita shiryar da su ba wajibi ne aka ba lalle ne akan ka ba ayin nasi ai mutane inna ma alaikal balagu abin da yake wajibi akan ka kai su musu da aikin Allah sabon Allah hakika ko ka isa musu tasliyatun lin nabi wannan ba da hakuri ne ga manzo sallallahu alaihi wa sallama wa ma walakin Allah sai dai ubangiji tabaraka ta'ala ya hadi man yasha shi ke shiryar wanda ya so shiryar da shi hidayatahu wanda ya so ya shiryar da shi wanda Allah ya so ya shiryar da shi sai ya shiryar da shi bin dawli fil islam ta fuskar cewa ya shiga cikin musulunci wal infaqi ya ciyar fi sabilihi a tafarkin Allah ya ciyar cikin tafarkin Allah wa ma tun fi komin hayrin duk wani abu da kwanciyar na daga alheri malin dukiya fali an fuskun kanku kuka yi wa kanku kuka yi wa ba wani kuka yi wa ba al'anna sawaba hulaha domin ladan ciyarwa taku ga kawunan naku zai zamo ba ga wani ba hadu kulmanna wal aza alaihi shi yasa lalle ne ku bar ku bar yin gori akan ciyarwa ai ne ma fa za ai ne ke tsaye da shi kun bukatun sa in ba ni ba ba ba ni masa da irin wannan a bar wannan wal aza ko cutarwa ga wanda aka ciyar ba daidai ba ne a cutar da wanda aka ciyar an ci da shi dan Allah kuma a dawo ana cutar da shi alaihi a kansa wata tsawula bihi da kuma nuna ifa a kansa ni je nake ba shi wai amma ya gani ba zai kauce mun ba ko ya gani ba zai dukusa ya kai shi ni ba kamar ba ni nake ba shi ba a'a ban wannan ya ta yi kai din da ka bashi shi din da ka baiwa ya fi ka ta yi bashi din da kake yi shi ne ma dalilin da Allah yake azurta ka in ma dan bashi din ba da sai ya zamo baka da komai din ba hal to hal to saruna wa turzaquna illa bihim ana taimaka muku ko ana azurta ku in ba dan almajiran naku ba in ba dan almajiran naku ba wa ma tunfiquna ba ku ciyarwa ba daidai ne a ce kun ciyar ba illa tiga a wacin la in ba dan neman yardar Allah ba ba daidai ba ne kana musulmi ka ciyar dan wani dalili da ba ba neman yardar Allah ba rirahu zamin yardar Allah wa sawabi da ladansa la gaira zalika ba dan neman wani wani abu daban ba ne a gara da duniya daga bukatun duniya ba neman wani abu daban ba na daga bukatun duniya habar wannan matan ji kuna labari ne bi ma'anan na hai amma yana nufin hani shi yasa nan wato mauke al-insha'i ne yanda mai atul ma'ani ya faɗa summa mauke al-insha'i kad ya qa'ul khabaru littafa'uli wal hirsi aw bi aksi za ta ammali to nan inda za kawo insha'i ne aka kawo khabaru wato don nuna kwaɗaitarwa a kan lalle a haka cewa lalle lalle wa ma ta kuɗin hairin abinda kuka ciyar na daga alheri waffa ilaikum za a cika muku ladansa jaza'uhu sakamakonsa aw afan mura'afata ninki abin ninkawa fargabo fi ku kwaɗayi a cikin alherin wa fi an ya kuna ala a hasanar rujo da kuma cikin cewa cewa taku ta zamo bisa mafi kyawun fusaku ya zamo bisa kyawun fusaku wa an tula tun da ku tabbata ku din nan ba za a zalunce ku ko ba la tun kaso na min shaya ba za a tare muku wani abu ba daga gare shi wal jumla tani jumlolin nan guda biyu wa ma tun kumin halin yuwaffa ilaikum da kuma wa an tula tun da muna takidin lil'ula sun karfafa wato na farkon ne cewa ma tun fi min min halin fali an fusikun to lil fuqara
للفقراء الذين أخسروا في سبيل الله في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم lil fuqara والصدقات شير ودت ذاقي للفقراء كالماجرين الذين أرسلوا في سبيل الله واتو شاب لا يا قدر شوى للفقراء إن لا بالي نين مبتدا شاففي شيني الصدقات والصدقات da abin da za ku bayar da sadakar nan ku bayar ga waɗanda suke almajirai waɗanda yake sun dakatar da kanunsu don taimakawa addinin Allah ba sa wani abu a gaba ba fiye da cewa su tsaya su taimakawa addinin Allah haka su an so sun tsare kawunan su bisa cewa su yaƙi da hali su faɗi kamar ma'abuta rumfar masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama daga fakiran muhajirai talakawan waɗanda suke muhajirai sun yi kaura daga makka ko daga sauran garuruwa zuwa ga madina da suka zo madina ba sa wani abu a gaba ba sai ko cewa lalle su tsaya su ga sun taimaka wa addinin Allah sun sai da addinin Allah la yusaruna bi adadin su ahalu sufat dinnan ba suna da wani adadi bane wanda za a ce ai iyakacin su kenan a'a bal yaziduna sukan karu da wanda ya zo gare su suna ɗari sai ta yi a bakin goma kuma duk su zama a wajen su suka sauka sun sun ko ba ɗari da goma kenan suna tawaya kuma da wanda ya aure daga cikinsu sai ta yi wani a cikinsu kuma ya aure ya fita daga cikinsu kenan ko wanda ya mutu a cikinsu arsadu an fusan sun dakatar da kawunan su a fi su fadi ba sai dai a rumfar masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallama don koyo don koyon qur'ani da ta'allumin qur'ani don su za su koyi qur'ani wal khuruji da kuma fita tare da rundunonin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake aikawa suna fita tare da duk wata runduna da manzon Allah ya aika yaransu kuma kwana suke sallah kwana suke sallah wa yarahunan nawa suna fasa kwallon da dino na haran da rana yin ma'ashi don neman abinci to da yawa sai su ringa fasa kwallon da bino biyan su ake yi a kan wannan kamar kana inda wofar latu a cikin mutanen madina wanda ya zama yana da abinci wanda ya fi karfinsa ko kaka sai ya kawo musu iza amsa da yamma wa kana nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya muru asabahu yana mata sabansa bi an yi ashiya kullu rajulin wahidan minhum cewa kowa a cikin sahabbai ya sami wanda zai ba abincin dare a cikin ma'abuta su fadin nan jama'a idan ya zamo akwai ragowa wanda su ba samu wanda zai ba su abincin ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da wannan wanda suka rage yu a shi shi zai ba su abincin dare shi zai ba su abincin daren nan la taduna raba ba su da ikon yawo safaran tafiya fil ari a duniya lidalabil ma'ashi don neman rayuwa da shugulin anhu bil jihadi saboda sun mai da hankalinsu ga yaki ba su da wakacin kasuwancin ya su muhimmul jahilu wanda bai san su ba wanda bai san jihalin halin su sai ringa daukar su a ganiya a mawadata ne mina ta abu dangane dan da suke kamewa ba bayyana bukatar su suke ba anin su'ali sun kame daga roƙo ba sa roƙon kowa ya yasa an kaga su sai ka ɗauka ai suna da shi alhali ko ba su da komai ba su da komai zarar kamewa ce ba su tsaya roƙon ba tarifin bisima da kagan su za ka gane su da alaman su ya muhaɗaba ya kai wanda ake faɗawa magana za ka gane su da alaman su wato shi shu'abla ya kaddara cewa muhadabu din nikira ce wadda take ba masuda ba don ta dau umumi kowa ma da ake magana da shi shi yasa sai mata nasuba tun da guda uku a wajen nidayi a ne musu nasuba ko da daga ciki nikira masuda sai kuma wato murafi ko shabihu bil murafi su ne guda uku wa haka za na kiratun lam tuqsadi wa man rama yubna min al munfarid ko to zai dauke su mawadata ne zaka gane su da alamun su alamatin alamun su min ra'ati daga rauni wala sasatul hali da cewa halin su biya da kunkune ba riga ta kirki ba abinci na kirki la yasaluna nasa ba sa roƙon mutane shay'an wani abu fa yulhifuna ballantana a ce sun nace ilhaban nacewa ai la su'ala lahum aslan ai ba roƙon ma gare su gaba daya fala qaw minhum ilhabu shi yasa naci baya afkuwa daga gare su shine naci yulazimal mas'ula shine shi mai roƙo ya zuci wanda yake roƙo har sai ya ba shi au ya tsala ko ko ya roƙon mai guni alhali yana da abin da ya ishe shi ɗaya daga cikin wa'annan naci ne ko dai ya zama wanda ka roƙa wanda aka roƙa din a naci sai ya bayar dole to an nuna ilhaji ko ko mutum ya roƙon alhali yana da abin da ya wadace shi to shi ma ya yi ilhaji wai ma ta zuko min hairin da abin da kuka cera na daga alheri kayan labi ali hakika ubangiji masani ne da shi faujazin alaihi zai sakayya a kai targe mun fil infaki kwadatarwa ne a cikin cewar wasu sa ala haula musamman ga irin wayannan wanda yake sun dakatar da kawunan su dan taimakawa addinin Allah الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم وإن تكفير dukiyoyinsu a dillail wannan heri dare da rana sirran wa'alaniyatan da a koye da a fili aiki ɗauka kulle ha ai a hukunta gaba ɗaya na yi asiruna ba sa jinkirta ciyarwa daga wani lokaci zuwa wani lokacin balmata balmata ta maskaru bari duk sanda suka samu dama an fagu sai su ciyar filawa da kulle a duka rayu to masu wannan siffar falahu ajruhum wato aka safa a jawabin mubtada saboda ya kunshi sharadi saboda mausuli ne mubtadan allazina yanda sayyidi yake faɗa a farida ta juzu fa fi khabarin li mubtada tara mana sharda ka al in warada muda umumin wasluha mustaqbala to so nan kam ladan suna nan na jiran su wajen ubangiji ladan mai tsare musu shi mai ba su shi Allah ne abinda Allah zai bayar ko za ta yi a rasa abinda Allah subhanahu wata'ala shi ke tsarewa bawa shi za ta yi ya kubuce masa ai ba za ta yi ya kubuce masa ba balafun alaihim ba tsoro gare su a lahira wala hum yazanun ba kuma za su yi bakin ciki ba fil lahirati a lahira allazina
إلا كما يقول الذي يتخطفه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء مغلة من ربه فانتهي فله ما سلك وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها
الذين يأكلون الربا wa'annan da suke cin riba ya fi zunan suke karɓar riba shine samun dade a mu'amala da zahabi da zinari ko azurfa ya ba shi dinari goma ya karbi sha ɗaya ko ya ba shi dirhami ɗari ya karbi ɗari da goma wal mat'umat ko abinci ya ba shi kwanan gero goma ya karbi kwanan gero sha ɗaya almukutatu biha wadda ake a ci ake daukanta a matsayin jibantaka wato wadda take wadatarwa a matsayin abinci banda abin da ake ce amma ba a matsayin abinci ba don ya ba shi kwandon mangwaro goma ya karbi sha ɗaya wannan ba riba a ciki filkadari a wajen gwargwado ko kuma a ƙari a ajali a ƙari a ajali yana bin sa dinari goma zai biya shi ran ɗaya ga watan rabi'il awwal ya ce to bara ya bashi sha ɗaya amma sai dai ga rabi'u sani to an yi dadi a cikin ajali kenan wato shi yasa ita riba iri biyu ce akwai riban nasa'u akwai kuma ribar faralu to ita riban nasa'u dai wato tana shigarwa abinci tana shigarwa kuma kuɗi Riba- koda jinsin daban-daban ne koda jinsin daban-daban ne shine a malaman malikawa suke cewa riba na sa'in kin na gadi harim wa misluhu da amu riban da amu wa injin sahu ma kad ta'addada wa hussa riba faralin bi nagadin wa misluhu da amu riban injin su kullin tawahada ita riba farlo tana shigarwa abinci amma in a jinsi ɗaya ne tana shigarwa kuɗi shi ma idan a jinsi ɗaya ne amma idan jinsi daban-daban ne wannan ba laifi ba laifi ya baki dinari goma ya karbi dirhami dari da ishirin ko ya karbi dirhami casa'in wannan yadda ya kama ba tun da wannan azurfa ne wannan kuzidari ne wannan ba laifi hakanan ba laifi ya bashi kwanan gero goma ya karbi na dawa sha biyar in dai hannu da hannu ne ehen izo hata lafal ajinasu fa bi'u kai fa shirtum iza kana yadan biyadi hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa idan jinsi ya bambanta ba iya musaya inda duk kuke so amma fa sharadi ya zama hannu da hannu ya ya kawo kwanon goyon dawa goma sha biyar ya baya karbi kwanon gero goma yanzu yanzu a yi a gama nan take wannan ba laifi amma ba ba shi kan cewa ba za sai gobe zai ba shi ba wannan bai halatta ba wannan bai halatta kuma idan zama jinsi ɗaya ne to wannan ribaffar ruma ta shiga masa ba daidai ba ne ya ba shi shinkafa ta ƙasa kwano goma sha biyar ya karbi kwano goma sha biyu ta waje a hannunsa wannan tunda dai duk shinkafa jinsi ɗaya ce da wadda take ta ƙasa da wadda take ta waje duk jinsi ɗaya ce wannan bai halatta tun da jinsin ɗaya ne to to masu wannan laye komuna ba su tashi min kuburihim daga kaburburansu illa kiyamar sai ko tashi kama ya komun lazi ya tahabbatu shaidan irin yanda wanda shaidan ke kada shi yake tashi minal masjid da sababin hauka irin yadda mahaukaci yake haka suke tashi a ranar lahira wato za su tashi mahaukata a ranar lahira zalika abin da ya sa wannan abu ya same su abin da ya kawo wannan abu ya same su bi annahu wato allazina zala bihim wannan abin da ya saukan musu saboda cewa su kalu suna buɗe baki suna cewa inna man bai umislo riba wai ai ciniki da musayar da suke koda da fari ai duk ɗaya ne irin yadda yanzu yahudawa suke wa mutane hudu ba cewa yau ai ciniki ai duk ɗaya ne da ka karbi kuɗi a ce ka yi ƙari a kai da ka sai abu ka ba da riba a kai ai duk ɗaya ne duk ba bukata ba ce ke sawa yasa in kana in kana bukatar yadi ka siya kuɗi kaza ba ba daidai bane to dan kuma kana bukatar kuɗi ka karɓi ɗari a yanzu cewa sai nan da shekara ɗaya zaka ba zaka ba da ɗari da goma duk ba ɗaya bane dai duk ba bukata bace irin yanda yahudawa suke wa mutane hudu ba a yanzu duk jawabi jawabi dai suke a wajen halarci وهذا من عكس التشبيه wannan yana daga tashbihi ma'akusi mubalagatan na mubalaga wato inda za a ce inna man riba min sulul bai inna man riba min sulul bai sai aka yi ta'aki sai kara ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala yake raddan alai yana musu raddi wa halallahu albaya Allah ya halatta ciniki ayanin sahiha ana nufin ciniki wanda yake ingantacce ya annan nabi sallallahu alaihi wasallama domin wannan umuma da ya zo a qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fasidata ya keɓance cinnuka wanda suke batattu daga wannan umuma shi yasa ne yana daga inda umumi ya zo a qur'ani amma sai hadisi ya zo da tahsisinsa yasa yana daga cikin guraren da sunna ta yi wa qur'ani tahsisi wa harrama riba ubangiji ya haramta riba hadama ya rusa riba likiyasihim wato hadmun likiyasihim wannan magana rusawa ne ga kiyasin kafiran nan li'annahu mukhalifun linnasi domin kiyasi ne da ya saba da nasi ya malaman usulul fiqh suke kiran kiyasin da yake ya saba da nasi ko ya saba da ijma'i ya ake kiransa shi ne fasada li itibari ko wal hulfu li bin nafsi aw jima'in da a da a فساد لاعتبار كل من وعى والخلف للنفس أو جماع دعا فساد لاعتبار كل من وعى قومي براج السعودي فساد الاعتبار كينا cewa ai dasi bai isna da wannan illar ba da ko kuke ɗauka a matsayin illa da za za fi kiyasi a kanta faman ja a homo izatun wanda gargadi ya zo masa wa'azun gargadi ya zo masa da rabi daga wajen ubangiji wanda ya daina riba ya bar aikin riba an akalihi daga cin riba falahu ma salafa to abin da ya a baya shi kenan an yafe masa labalin nahi abin da ya kafin ai hanin ai la taradu minu ba za a ce za a karfe ba daga gare shi wa amruhu ila Allah lamarin sa dangane da yafe masa ya tabbata ga Allah yujazihi ala tiyaihi bin niyyati ubangiji zai saka masa masa cewa ya hanu ya daina inda ya niyyar ya daina da wal amal bima amara Allah bi ya tsaya aiki da abin da Allah ya umarta da shi wa man ada amma wanda bayan an faɗi cewa yin riban nan ba daidai ba ne ya ce shi bai yadda ba sai ya ci gaba da yi ko kuma ya faɗa da baki ya yadda cewa eh ba daidai ba ne amma dai shi sai ya yi ya ci gaba da yi ada ila akalihi ya koma ga cin riba fa ulaika to masu wannan sifa asabun nari su ne yan wuta wato man ada ila akalihi wanda ya koma zuwa cin riba mushabbihan lahu yana mai kamantawa ga riban nan bilbaiki da ka da ciniki filhilli a wajen halatti to wa'annan asabun nari su ne yan wuta kun fiya haliduna su kan masu dawwama ne a cikin wuta in sun shiga ba maganar ta wannan aka ce ba da tsoro ne na a kiyaya in ba haka ba duk zunubin mai zunubi matukar mummuni ne to ba zai dawwama a wuta ba domin wuta ba a yi ta ba don mummuni ya dawwama a ciki an yi ta ne ga kafirai wanda datlil kafiri na to ya mahaƙullahu Ubangiji yana shafe riba yunkisuhu yana tauye shi wa yusibu barakatahu yana tafi da albarkarsa wayar bi sadaka shi yasa sai a samu kasuwanci da yawa ko mu'amaloli yanzu ya zama ba albarka a ciki ne ya kawo saboda galibi an yana su ne bisa riba Allah ko ya faɗa da min cewa yana shafe riba Ubangiji yana da sassa da koki ya ziduha yana ƙara ta wa yura'ifu barakata yana ninninka albarkarta wa sawabaha da ladan da ake bayarwa a kanta wallahu la yuhibbu kulla kaffar ubangiji baya san dukkan wanda yake mai yawan kafircewa mai yawan butulci ta alirin riba wanda yake halatta riba a siyi mai yawan sabo bi akalihi da cin riba ai yau akibuhu ma'anar a cewa Allah baya san sa Allah zai masa azaba to
الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
إن الذين آمنوا حقيقة إن السبعة gaskiya بتعليم الربا suka ba da gaskiya da cewa riba halamin ce au gairihi ko waninta daga sauran abubuwan da Allah ya haramta wa amilu salihati suka tsaya suka ayyuka na gari suka ayyuka na kirki wa qamus salata suka tsaya da sallah wa atu zakata suka ba da zakka fa lahum ajruhum inda rabbihim to ba su wannan sifa ladan su ya tabbata gare su ko lahum ajruhum lahum ajruhum ladan su ya tabbata gare su wajen ubangiji ladan ko wajen ubangiji Allah ne mai kiyaye musu shi mai ba su shi shi yasa ba zai tozarta ba ba wani abaciyansa da zai tozarta munafin alaikum ba tsoro gare su a lahira wala mu ya zanuna su kan ba za su yi bakin ciki ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا قوة إليك سمى لك يا اتقوا الله كجد أوران الله وذروا ما بقي من الربا bar abin da ya saura gare ku masharatun alal nas daga abin da ku sharanta wa mutane daga riba duk wata mu'amala da yake akwai riba a cikin ta to a batta kar a yi ta in wata mumin in dai ko kun ba da gaskiya da Allah in dai kun sanci masu imani ne da Allah inna min sha'anil mu'mini imtisala amrillah domin bin umarnin Allah yana daga tsarin wanda yake mu'mini wanda dai yake mu'mini ya da Allah za a samu mai bi ne shi ga tsarin Allah nazalat wannan aya ta sauka lamma talaba yayin da wasu a cikin sabai ne suka nema ba da nahai bayan ko an yani daga riba ya hani ya nema bi riba kana lahu qawlu da wani tsari na riba da aka yi da shi a baya da can an yi wata mu'amala ta riba da shi sai kuma aka hana riba din to sai ya ce ai tunda an riga an yi wannan sai a cika masa to aka ce a ba haka bane a kyale maganar riba din nan inda ya koma mu ne to فإن لم تفعلوا فاعلنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا ثم أيكة ما أمرتم به أبن أكو وشوكو لشيبة هذا نوتو أنا سندكو أنا سندكو وأعلم أسندكو ya harajje da cewa ga yaƙi nan an ɗauro gare ku minallahi yaƙin nan ku daga wajen Allah wa rasulihi da manzon kalan ma na zalat a malamai suke cewa a duk ayyuka na sabo na ga Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ubangiji yi narko da cewa duk mai aikata wato ga yaƙi nan ya taho gare shi daga wajen Allah sai abu biyu na farko cin riba wanda yake gashi ya zo a nassin qur'ani na biyu shine gaba da waliyai yanda yake ya zo a hadisi ingantacce wanda abu huraira ya rawaito hadisin da buhari ya fidda shi min azali waliyan faqad azantuhu bil harbi wanda dai yace zai gaba da wali na to ina sanar da shi ga yaki nan na dauro da shi ni da shi wannan ma na zalat yayin da wannan aya ta sauka kalu sai sahabbai suka ce ba mu da iko da yakin ubangiji wayan tutubu in kun samu in kun tuba in kun tuba falakum ru'us falakum ru'us amwalikum za a mai muku da asalin dukiyarku za a mai muku da asalin dukiyarku la tazlimuna ba daidai ne ku ku cuci wani ba min ziyaratin alal madiyoni ku kare bisa abin da kuka bayar wala tuzlamuna kuma kuma ba za a zalunce ku ba bi na kasin ta fuska a rage muku وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تفتحوا خير لكم إن كنتم تعلمون idan aka samu waka a gari mu aka samu wanda ake bi bashi zo usuratin wanda bai da halin biya wannan kana din tammaci min gura ma'ikum daga cikin waɗanda kuke bi bashi sai aka samu wani ana bin sa gashi kuma bai da halin biya a naziratun to abin da yake wajibi a kanku wato wahaza a mun fi kulli da ne wannan magana ce da ta gama cikin duk wani bashi a naziratun wajibi ne ku saurara masa lahu ku saurara masa alaikum tahiruhu wajibi ne ku saurara masa ila mai sura har zuwa Allah ya hore masa duk sanda Allah ya hore masa wati yusri wakacin da Allah ya hore masa ba daidai ne ku ce da shi ba ko dai ka biya ni yanzu auto biya ko ko kai mana ƙari in ba za ka biya yanzu ba so kake mu ƙara ma ajali to sai kai mana ƙari sai ka yadda dubun da ka muke bin ka za ka ba mu dubu da ɗari ɗaya shi yasa su wa'anda ake bi bashi a iya kasa su gida uku wa'anda ake bi bashi a iya kasa su gida uku na farko mali'u wanda ana bin sa bashi amma yana da halin biya yana da abin da zai biya abin da ake bin sa bashi wannan wajibi ne ya biya bashi matukar ajalin da aka yi ya yi wajibi ne ya biya ba daidai bane ce zai taurin kai bai ba zai biya ba a haramun ne manzo Allah yana faɗa hadisi ingantacce madallu gani zulmun yuhillu uqubatahu a wanda ake bi bashi yana da halin biya ya biya gashi ko wakacin biyan yayi zalunci ne wanda haka din yana ba da dama ma a ɗau mataki a kansa akwai kuma wanda yake bai da shi gairu adini amma fa ba wai ya rasa kwata-kwata ba wato zai biya amma fa in ya biya in ya biya din zai ji jiki shi ma zai ji jiki shi ma eh ana bin sa yana da halin biya amma in ya biya din zai ji jiki zai ji jiki to wannan an so a saurara masa kana bin sa dubu ɗari sai kuma kasanci yake yana bukata a kasuwancin nan a ce lalle ya rike jarin dubu ɗari to ga dubu ɗarin a hannunsa yanzu ka ce biya ka ya bar kasuwancin nasa ai ya shiga uku ko ba wai bai da halin biyan ba ya ba ga dubu ɗarin ba a hannunsa ya iya biyan ka amma kuma in ya biya ka zai ji jiki shi ma ga wannan an so ka haƙura to Allah kakka bari ya ji jikin to da akwai kuma wanda yake gaba ɗaya bai da komai ma kana bin sa bai da komai ma gaba ɗaya to wannan wajibi ne a jinkirta masa haji zuwa Allah ya hore masa haji zuwa lokacin da Allah ya hore masa wa an tasaddaqu irin wannan ma ku ce kun yace masa ku yi masa sadaka alal mu'siri musa wanda yake yana da halin biyan amma zai ji jiki in ya biya awil adimi ko wanda yake gaba ɗaya ma bai da wani abin da zai biya bil ibrahi ta fuskar ku ce kun yace masa ko ku yafe masa wani abu daga ciki khairul lakum ya fi muku in kuntum ta'lamuna in dai kun sani haka din ya fi muku ma daga saurara masa annahu khairu in kun san cewa alheri ne fa alu to lalle ko ku aikata dan ba daidai bane kana da hankali ga abin da yafi kuma ka ce ba shi zaka aikata ba ka zamo da kai da yara ko marasa hankali diddaya ya zo a hadisi wanda ya saurara wanda a yake bai da halin biya ko ya rage masa Allah ya masa inuwa a inuwarsa ranar da ba inuwa in ba tasa ba shi ya sa yana cikin guda bakwan da ibn hajar al-asqalani ya kara akan baitocin da abu shama ya wage wato wa'in zaru mu'sirik yana cikin guda bakwai shi ibnu abi shama ya wace guda bakwai da buhari da muslim suka ruwaito to kuma aka samu yansu guda bakwai a wasu hadisai daban-daban to shi ne shi ibnu hajar al-asqalani ya wace su to ɗaya daga cikinsu shi ne wannan shine anan ake cewa wato akwai mandubi wanda yake yafo farilla wannan ya ce masa mandubi ne amma a saurara masa farilla ne amma aka ce mandubin nan ya fi farilla ya tsara cikin abu guda uku wanda wato siyo da ya wake alfarro afralu min ibadati abidin hatta walau kaja aminhu bi aksari illa ta daukura qabla waqtin waqtida an bis salami kazaka ibrahim usiri wato farilla ladan farilla ya haura ladan nafila ko da nafila ta zo ninkin ninkin farilla to amma sai zama ladan farilla ya fi amma sai akwai wasu gurare inda yake nafila ta fi farilla shi ne misali wakacin sallah za ka yi sallah dole ne ka yi alwala dole ne da ita alwala yi wannan yin alwala a sannan farilla ne amma kai alwala tun kafin ma wakaci da niyyar wannan sallah tun lokacin sallah bai ba kai mata alwala ka tsaya kana sauraron zuwanta to wannan ladan ya ninka na farilla ya ninka alwalar bayan shigar wakacin haka nan kuma farawa da sallama ibtida'u salami sunnatu wa radduhu faru yin raddi farilla ne amma farawar ya fi hakanan kuma ya fi wa wanda ake bi bai da halin biya to rawa muslim ya ruwaito shi da ke ɗin bayanin da ake dangane da riba ne amma gabanu kamin ga in ma ta gabanin nasu da idan bai huce na al'ada ba idan irin wannan mutane sukan yi ne al'ajima'a eh wannan ya halatta da gamuwar malamai kamar abinda wani wajen za ka latsa ka samu a ɗari a siyar ma to don wani don iya ciniki ya sa ka siya ɗari da goma a wajensa wannan ba a ce don ya nuna wannan gwanintar ya ƙara ma goma kariya ya ci haram ba ba za a ce haramun ba ne ba a ce hakan ne ya fi ba amma dai ba za a ce haramun ba ne ba za a ce haramun ba ne imma idan ya fita daga al'ada ya zama ya kai sulusi kamar abin da yake ana siyarwa ɗari wato matsakaicin kudinsu a ce ɗari to amma shi sai ya abin nan har ya siyar ma ɗari da hamsin to wannan za a yi raddinsa sai a yi raddinsa sai ka iya cewa kai baka yadda ba da kayan sai ba ka ɗari da hamsin ɗinsa tun da abin abin da ya ma ya haura sulusi amma dan ana cewa ɗari ya sai ma ɗari da goma ɗari da ishirin wannan baka da ta cewa kasuwa ce eh, kasuwa ce ta ɗauro to واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون da wata goyon ku kyayi rana turja'una fi da za mai da ku a wannan ranar ilallah zuwa ga Allah ko yawmul qiyamah shine rana alqiyama aw yawmul maut ko ranar mutuwa kuma tuwa fi kullu nafsin sanna a cika kowace rai a wannan ranar jaza a ma kasabar sakamakon abin da ta aikata amilat abin da ta aikata min khairin wa sharri ko alheri ne ko sharri wa hum la yuzlamuna su kan bayi ba za a zalunce su ba bi na kasa sanatin ta suka a rage wata hasana da suka yi aw ziyarati sayyi'atin ko a yi musu kari a wani mummunan aiki da suka aikata to Allah na sai ta sha lazina amanu in ya sun sha in Allah ya hore mana zaman gobe sai a kai zuwa sura ya zama wannan surar a mun samu kaiwa ƙarshen ta alhamdulillah